أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam kamu mance yau muna hudu ga watan rabi'u thani hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya yi daidai da tara ga watan 11 miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun fara karatu cikin kitabun nika idan ban mance ba mun tsaya akan hadisin sahal bin sa'ad sa'idi radiyallahu anhu قال المؤلف رحمه الله وعن سهل سعد الساعدي رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga sa'ad sahal ɗan sa'ad sa'idi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa qala ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi faqalat sai ta ce ya rasulullah ya manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincinka su ƙara tabbata a gare ku amincin Allah su ƙara tabbata a gare ku ji'tu ahabu laka nafsi nazo in ba da kaina ya zuwa kanka nan tana nihin ta zo ta manzala sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kyauta ce ta zo ta yi da kanta ga maza Allah sallallahu Alaihi sallama na ya aure ta kuma wannan abu maza Allah sallallahu Alaihi sallama yake da wannan kusurciya na daga cikin abin da maza Allah sallallahu Alaihi sallama yake fanta da shi na kyauta wacce ta ga dama ta kyautar da kanta ba tare da sadaki ga maza Allah sallallahu Alaihi sallama فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها قال صلى الله عليه وسلم يكل wannan mace ya daga kai shi kasa da sama ya kalle ta wa sawwabahu sanan ya sabsabtar da ganin shi ya kaudar da ganin shi game da ita thumma ta'ta ra'sahu ثم تعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه sannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya girgiza kanshi alama ta cewa baya da bukata game da ita falamma ra'at almar'atu annahu lam yaqdi fiha shay lokacin da wannan mace ta ga cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bai hukuncin wani abu ba game da ita jalasat sai ta zamna duba ku ga kyawun halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai daga baki ce ba a'a ba na da bukata game da ke ita ma da ta ga dai al'amarin shiru ne ba ta sake magana ba sai ta zamna فقام رجل من أصحابه فقال sai wani mutum daga cikin sahabban radiyallahu radi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban shi faqala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi a gare ka illam takul laka biha hajatun fazawwijniha idan baka da wata bukata game da ita to auratar da ni ita ka aura mai ita faqala hal indaka min shay' wannan gaba na karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waliyin mu'mine ne annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim nan ko da izinin waliyanta ko babu waliyanta da izininta babu izinin shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waliyin kowa ne shi yasa wannan sahabi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ka da bukata game da ita auratan aura mini ita faƙala hal indaka min shay kana da wani abu na sadaki wanda zaka bada aura ma ita faƙala wannan mutum sai ce la wallahi ya rasulullah ce wallahi ban anan dai ban da komi faƙala idhhab ila ahlika ka tahi wajen iyalanka fanzur hal tajidu shay'an ka kalla ka duba zaka samu wani abu na sadaki wanda za a bada a bata matsayin sadaki fa zahaba thumma raja'a wannan mutun ya tahi ya dawo fa qala la wallahi ma wajadtu shay'an ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban samu komi ba babu kudi babu wata kaddara wadda zan kawo a matsayin sadaki kuma babu kudi ka duba ka ga irin halin da sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam wani lokaci suke cike shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wanda tsira da mun Allah su kara tabbata gare shi yace unzur walau khatama khataman min hadid je ka lalubo kawo wani koda dai zobe ne na ƙarfi bakin ƙarfi ba zoben zinariya ba ko azurfa ko da zobe ne na tagulla ko bakin ƙarfi kawo shi a wannan malamai suka samu hukuncin cewa sadaki baya da karamci duk abin da za a ambace shi wani abu ne mai muhimmanci to ya cancance zamanto sadaki ba wai sai kuɗi zalla ba mutum ya ga dama ya duba wani kwamfilan shi tsadadde ya ce wannan sadaki na ne in ta karɓa ya zama sadaki ya ga dama ya duba wata, wata gonar shi ko wani abin shi ko wani gidan shi ya ce wannan sadaki na ne ko kuma wata manturkin shi tsadadda ya ce wannan sadaki in ta karɓa ta yarda da sadaki to shi kenan ya zama sadaki domin na mazala sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya kawo ko da dai zobe ne nan ba a cewa sadakin ga ɗan ƙaramcin shi duk da cewa malikiya sun haddade sun yi ƙiyasi da abin da ake wa mutum haddi na sata shine rubu dinar rabin dinari guda amma kuma wannan ishtihadi ne ma Allah madaukaki ya musu rahma Allah ba su lada akan kokarin ishtihadi ne amma wannan hadisi na karantar da mu sadaki baya da karamci Walaikun Islam. Na'am. Daidai ne, nan su za su yanke, ita za ta yanke sadaki, ta ce ga abin da za a bani na sadaki, kuma tabbata wannan bayya samuwa sai da waliyanta. Nan waliyai suka ce, wannan mu ba za mu aurata ma ba mu sai da kaza. wannan suna da wannan haƙi in kana da shi in miliyon ne suka ce kawo sadaki in kana so in kana da sai ka bada na'am na'am faqala anzur walau khataman min hadid kaje ka kawo ka duba ko ka samu ko da dai zube ne na ƙarhe fa zahaba thumma raja'a faqala wannan sahabi ya koma gida hallau ya dawo shi ma zobe na bakin karhe babu shi bai samu ba sai ce la wallahi ya rasulullah la khataman min hadid wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na je bin samu ba ko da dai zobe ne na karhi bin samu ba bakin kare walakin hadha izari sai dai wannan gabtuna ne kenan na ba ta shi a matsayin sadaki in taya kala sahal ka duba ka gani babu wani kuma kamar yadda za mu ga sahal ya ce ba yadda wani wani mayahin sai shi ba ai haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kala sahal ma lahu rida'un ba yadda rida wanda zai dora a sama a sama wannan ya yafa shi kawai izari ne yake gane shi zane ne wanda za a darma a sallaraba a da ba a san wando ba wannan yanda in mun ga 'yan indiya suke darma zane haka su ma suke darma to sai dai kuma zanen mace ya sha bamban da zanen namiji kuma shi ne alama wanda ya je hajji zai ga mazashe darma hirami suke nam falaha nisfuhu yace tana da rabin shi shi ma a raba ba duka ba a raba tana da rabi ina da rabi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala wanda tsira ya Allah da mun ce shi kar tabbata gare shi yace ma tasna'u bi zarika mi za ta yi da gyabtanka zananka illa bistahu lam yakun alaiha minhu shay idan kai ka darma shi ita ba ta da komi ba ta da wani kaso a cikin wannan zane naka idan ka daura wa illa bisatuhu lam yakun alayka minhu shay in kuma ita ta darma shi kai kuma baka da komi ya za'i fajalasa ar-rajulu wannan mutum da ya ga al'amuri ya kai ya kawo an buga an buga babu mota abin da ya mallaka shi ne gyabtan shi ma kuma rabi kuma babu makawa inda baya da wani barantana ya bata wannan a matsayin sadaki sai ya zamna fajalasar rajulu hatta idan tala majalisu har sai lokacin da ya daɗe a zamne zaman shi ya yi tsawo kama sai ya tashi ya tahe shi فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا وزال صلى الله عليه وسلم sai tsinkayo shi ya bada baya har ya tafi fa amara bihi wa du'iya yayi umarni aka kirawo shi falamma jaa qala lokacin da wannan mutun ya dawo qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma za ma'aka min alquran me ke tare da kai na alqur'ani me ka karanta na alkur'ani me ka hardace a nan falala ta alkur'ani mai girma kala ma'i ma'i ya suratu kaza wa kaza wa suratu kaza addadaha ina da sura kaza da kaza da suna hardace sura kaza da kaza da sura kaza da kaza fakala تقرأهن عن ظهر قلبك kana karanta su a hardace a cikin kanka nan ma falala ta mene ta harda alkur'ani mai girma kala na'am wannan sahabi ya ce eh mazala sallallahu alaihi wasallama na hardace su kala idhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka min alkur'ani ka tahina mallaka ma ita da abin da yake tare da kai na alkur'ani mai girma muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafzu li muslim kuma lafzun wannan na imam muslim za mu ga ruwaya domin lafazi mallaka iya zuwa da ma'ana zawwajtuka na aura ma ita mu da ce idan an ce an mallaka ma ita a zancen aure ba ana nihin mulkin ta bace ba ba ana nihin baiwa bace ba ana nihin an mallaka ma ne a bisa haƙƙi na aure shi yasa wannan ruwaya ta zo ta ƙara warwarya wa fi riwayatin qala lahu in talik faqad zawwajtukaha ka tashi ka tahi na aura na aura ma ita fa'allimha min alquran Allah wannan ruwaya sai ta ƙara karantar da mu cewa ya koya mata wannan alqur'ani da ya haddace shine matsayin sadakin a yanzu an ya iya ba wani malam gardi budurwa ba tare da ya kawo sadaki ba a ce saboda ƙur'anin da ka hardace ka je ka koya mata wani abu shine sadakinka an ya yanzu wani ya sun yarda da wuya kana da kuɗi kawo ba ka da kuma karatunka naka ne wa fi riwayati lil bukhari imam bukhari na da wata ruwaya daban amkannakaha bima ma'aka min alquran mun baka damarta da abin da ke tare da kai na alqur'ani mai girma kamar ya dauki mallakanaha mun mallaka ma ita na'am intalik intalik tashi faqad zawwajtukaha na aurata ma ita fa'allimha min alquran shine ka karantar da ita na wan alqur'ani daga alqur'ani eh mana a shi zai yi kokari ya karantar da ita in kuma bata koya ba wannan kuma ai ba daga laifin shi bane shi dai abinda aka ce yayi kokarin karantar da ita in ba ta koya ba kuma wannan wani al'amari ne daban tunda ba kowa ba kake iya koya mai abu ya koya kai dai abin da yake haƙƙinka ka sabkar da shi shine ka koya mata wali abi daud kala an abi huraira imamu abi daud iya da ruwaya daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace ma ta hafazu mazala sallallahu alaihi wasallam ce mi ka har da ci na alqur'ani qala suratul baqara wallati taliha na har da ci suratul baqara da wadda take biye da ita qala qum fa'allimha 20 aya ka tashi ka karantar da ita aya 20 sai dai wannan hadisi na da rauni da cewa nan qala rawahu ahmad imamu ahmad ya fitar da shi na biyar ne ko talikai na na ɗaya na'am rawahu abu daud imam abu daud ya fitar da shi qala da'if rawahu abu daud wa da'afahu al-shaykh al-albani fi da'if al-jami' na'am iya da wannan dadi na iyakance aya daga guda goma 20 aya 20 na da rauni hadisi na da rauni dai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka karantar da ita abinda ka hardace na alqur'ani wa an amir bin abdullah bin zubair an abihi an samu wannan hadisi daga amir da abdullah dan zubair daga baban shi zubair radiyallahu anhuma wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tilalle manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ce a'linun nikaha ku sanar da aure ka a yi nuku-nuku a ɓoye aure wane ya auri wancan ba tare da kowa ya sani wannan ba auren musulunci ba ne ba auren musulunci sanar da shi ake shi yasa na da kyau 'yan shela wanda za su yi shela in an aura su ƙara jaddadawa an aurawa wane ɗan wane wance ɗalwance daga yau ta zama matashi na wannan sai a sanar da shi amma auren da za a yi shi a boye wani bai sani ba wannan ba aure bane a musulunci qala sahihun hadisi ne ingantacce rawahu ahmad wa sahahu shaykh al-albani fi adab az-zifaf shaykh al-albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin littafin shi ladubba na na angwantaka da amartaka az-zifaf wa na abi burda an samu wannan hadisi daga abu burda bin abi musa daga abi musa an abihi daga mu abu musa al-ash'ari radiyallahu anhuma wa an yarda Allah ta ƙara tabbata gare su kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi la nikaha illa bi wali babu aure ingantacce to sai da wali aure bayya inganta sai an samu wali rahul imamu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wal arba'a da ashabu sunan wa sahawa ibn al madini imamu ibn al madini ya ingantar da wannan hadisi wa tirmidhi wa ibn hibban wa allahu bil irsal ibn hibban ya ce hadisi ne mai rauni mai illa dalilin cewa hadisi ne mursal sai dai kuma za mu gani cewa iya da hanyoyi da yawa wanda suka karfawar da shi ya zamanto hasan ne mausulan ورواه الإمام أحمد إمام أحمد يفتد ونا حديثي عن الحسن عن عمران بن الحسين دق عمران أو حسين مرفوعا يدنگ ناشي زوا مزالة صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين باب أوري إن gantacce sai da waliyi da masu shaida guda biyu a kadan na Imam Al-Albani Abdul Muhsin bin Hamdul Abbad ya yi taliki a kan wannan waya kala haza na filisika wannan korewa ce ta inganci kinan duk auren da babu wali ba aure ba ne ba bai inganta ba wa annahu la yu'tabaru wa la yu'tamadu bihi cewa ba a lura da wannan aure kuma ba a dogara da shi illa idza kana min waliyyi sai auren da ya zo daga waliyyi وهذا دليل من جملة الأدلة على اعتبار الولي wannan na daga cikin jumla na dalilai wanda suka zo a bisa lura da walici dole sai da wali an dai armeni na musulunci to an samu wali wali kuma su ne asaba wanda mutum idan ya zamanto babu kowa su za su iya cinye gadon shi kowa in babu wannan to wannan iya imame gadon wancan misali kama daga uba shine babban wali kaka sannan ɗa ya biyo baya sannan ɗan uwa shaƙiƙi ya biyo baya sannan ɗan uwa li'abbi ya biyo baya sannan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ya biyo baya ɗan ɗan uwa li'abbi ya biyo baya sannan ɗan ɗan uwan uba shaƙiƙi ɗan ɗan uwan uba li'abbi haka suke jere kina in babu wannan babu babu uba to kaka ya zama wali babu da ya zama wali babu to dan uwa shakiki wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya zama wali babu dan uwa li abi wanda ake uba ɗaya in babu to sai a koma mene dan dan uwa shakiki sai a koma dan dan uwa li abi sannan kuma a koma ammi ammi shakiki dan uwan uba shakiki wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya in babu sai a koma dan dan ɗan uwan uba wanda ake uba guda to kuma in babu su to kuma yanzu mai milki shine wali ko sarki ne mai gari ne prefe ne mer ne da abin da ya kamata haka wannan idan ya zamanto babu kamar yadda zamu gani zuwa gaba shine malam yace wali wa huwa dalilun ala min jumlatil adillati min على اعتبار الولي وقد دل على ذلك الكتاب والسنة كما القرآن mai girma da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi nuni akan wannan Allah madaukaki yake cewa wala ta'diluhunna an yankihina azwajahun nan ku waliyai kakku hana mata wanda suke so su yi aure su aure mazajensu nan Allah madaukaki kaga sai hana waliyai kasa hana domin su suke da ragama aurataswa wa hada min adillat sai dai kuma yanzu an wayi gari mukiya addinin musulunci suna so su rogazar da wannan sharadi walici sharadi ne mai girma a cikin ingancin aure duk auren da babu waliyi to ba aure bane ba mace bata auratar da kanta kuma bata wakiltar wani ya aure ta sai in waliyai suka wakiltar da shi yanzu aka samu aka ce a'a inda sun samu yarjejeniya tsakanin namiji da mace kawai su je a aura musu aure su je ko meri ko kuma ina ne a je a aura musu abin ko kuma su je coci la kadar la masallaci dai dama an san ba ya zo ba ba ya zo ba ko wa alaikum salam mutum ya dauki hayar waliti a ba zancen haya ba sai dai wakilci waliyi shine zai baka wakilcin ka wakilce ni Mm. Ah. ba gaskiya ba ne bai cancanta ba saboda walici al'amari ne na dangantaka yanzu mun sai da muka muka ambata in babu wannan gawa ne in babu wannan gawa ne to akan menene al'amari na aure wanda ake so a yi shi a bayyane kuma kai mutum ya je ya ɗauko hayar wani wali da ina sauran dangi in baka wali ce gawa ne in babu wani gawa ne Allahumma sai dai in za su ce wakilai mu wakilanmu ne a san dai ku kuka wakiltar da su to wannan babu laifi na'am قال وهذا من أدلة السنة وأنه كما daga dalilai na sunna ala i'tibar al-wali ala i'tibar al-wali abu sa lura da walici fin nikah a cikin aure wa annahu la yasihu illa bi waliyi cewa aure bayya inganta sai da waliyi wala yanaqidu nikahu illa bi waliyi lil mar'a yatawalla aqd nikahiha kuma wannan aure bayya kulluwa sai da waliyin mace wanda zai dauki nauyin kullar ma'armanta قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنسى من حديث لغا أم المؤمنين عائشة ودي الله تقار تبتا أغريتا قالت تتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال ونزل هذا أمن شاء الله سكار تبتا أغريش ناتشيوا أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استشجر فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي وصاحه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم عائشة wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ta ce manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ya ce duk matar da ta auratar da kanta ta yi aure bi gairi izini waliyiha ba tare da izinin waliyanta ba fadikahu ha batilu to wannan aurenta lalatacce ne batacce ne ba aure ba ne ba fa in dakhala biha idan an goye sadu da wannan mata fala hal maharu saduwar nan da yi da ita to ya ci ta ci sadakinta bi mastahalla min farjiha na abin da ya halattar da wannan farjin ta kafarta nan ko da dai aure lalatacce ne sun da ya sadu da ita shikenan ya ci sadakin shi fa in ishtajaru idan tsakanin waliyai aka samu rigingimu aka kasa samun fahimtar juna fasultanu waliyu malla waliyala sarki ko mai iko to shine waliyin wanda baya da waliyi idan yanzu shi zai dauki saddar girma ya zama shine waliyinta akhrajahu al-arba'atu ashabu sunan su guda hudu suka fitar da wannan hadisi illa nasai sai imamu nasai wasahahu abu awana abu awana ya ingantar da wannan hadisi wa ibn hibban wal hakim da ibn hibban da imam al-hakim kuma hadisi ne sahihi imam al-albani ya ingantar da shi a cikin irwa al-ghali kalkashin hadisi na 1840 da 1848 kenan dole aure a cikin musulunci sai da wani ko dai ya aura ya dauki nauyin daura aure ko kuma ya bada izini ya aura وعن ابي هريره رضي الله عنه an samu wani hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakhar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle manzon Allah wanda tsira ya Allah da aminci su kara tabbata a gare shi ce la tunkahul ayammu hatta tusta'mar wala tunkahul bikru hatta tusta'zana قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه manzo Allah wanda tsira da mun sha Allah su kara tabbata a gare shi ke cewa la tunkahul ayammu ba a auratar da budurwa hatta tusta'mara har sai an nemi umarninta wance gawa ne iya neman aurenki yaya kin yarda da shi kina so a aura miki shi wannan dole ne waliyai uwaye sun lura da wannan a musulunci babu auren dole kurakuran da yake wakana akan cewa mace a tilas sai an tilasta mata zama a aura mata mutumin da bata so nan ba umarni bane na musulunci al'amari ne na al'ada to amma kuma uwaye suna da wani haƙƙi nan su lura da wanda za ta kawo an baki shawara akan cewa ana son wani iya son ki kina son sha'aura in kin ce a'a to ho in kin kawo wani dole kuma su su lura wani irin mutum ne in mutumin banza ne shashasha ne to suna da haƙƙi su ce a'a nemo wani ba wannan domin su Allah ya ba su kaifin hankali gwagwarmaya da suka yi ta rayuwa sun san abin da ya dace kuma suna da wani ilimi na addini sun san abin da zai kai ya kawo ana za su nema ki kawo wani amma a tilasta mata a ce sai wane wannan ba shari'a ba ce ta musulunci hani nema daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba a auratar da budurwa sai an nemi umarninta wala tunkahul bikru hatta tusta'zana ita kuma wadda ta taba aure afwan ayam wadda ta taba aure aksun haka ne al ayam wadda ta taba aure hatta tusta'mara har sai ta an nemi umarninta wala tunkahul bikru ita kuma budurwa ba a aurar da ita hatta tusta'zana har sai an nemi izininta ina waccan umarninta ake saboda wadda ta taba aure ta san menene aure ta san dadin shi ta san wuyan shi ina sai an nemi umarninta ta ba da umarni shikenan ita kuma budurwa albikru wadda bata taba aure ba bata san menene aure ba sai an nemi izininta qala ya rasulullah قالوا يا رسول الله سابسك يا من الله صلى الله عليه وسلم وكيف إذنها يا يا إذن بدروا زي كسنتي دومن sun san طبيعه yaran su diyan su diya ne masu kumya ba irin diyan yanzu ba da wuya a wannan zamani a ce wance yaya kin ba da izini a aura miki wane ta ce i ba za su iya ba yanzu ita za ta jayo shi ta kawo shi ta gwada uwaye ko haka ake yi baba ku shirya za ku yi bako wannan wai mai hankali ce ma wadda za ta zo ta gaya uwayen ta haka in ba haka ba sai dai kawai a gan shi duka daka a cikin gida kawai ya zo ya tsaye shi ne suka tambaya manzala sallallahu alaihi sallama iyanmu mutane ne ‘yan mata ne wanda suke da kunya yaya za su ba da izini isan ba za su ce bai iya ko a'a ƙala an taskuta in kun nemi izininta ta kyale to kawai ta yarda kamar malamai suna ce kawo hujja da ƙa'ida a sukutu ya dullu ala rida na ƙyalewa na nunin yarda wani kai kai abu kaza kai kai abu kaza kai shiru nan kai kai ka kyale baka ce a'a ba ko i ko a'a to a'a in ka kyale shikenan wani in ɗauki abu kaza ka kyale shi kenan kamar ka yarda na'am in baka yarda ta za ka yi a'a bin yarda ba to da aka ga an tambaye ta ta yi shiru ta kyale shi kenan wasu malamai suka ce da zarar an ga ta yi kuka to bata su wasu malamai suka zurwa suka ce kukan ma a taba hawaye domin akwai na kuka na murna murna ta same ka a ga hawaye da ko ko ba a yi ana yi kidan sai a taba gumin hawayen a shi in iya da gumi bata so in iya da dan sanyi sanyi tana so na'am ka duba ka ga mutane malam da sanin halin halin mutane na'am almuhimmi idan ta kyale to sana su in bata so to shikenan za a ga wata alama wadda za ta kwatanta bata su in kuma ba haka ba sai a koma wajen uwaye mata su bincike ta su tsakaninsu za ta za ta iya musu bayani wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wani ibn abbas radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'maru wa idhnuha as-sukut kusan wancan hadisin shine da wani lafazi manzala sallallahu alaihi wasallam yace at-tayyibu wadda ta taba aure a haƙo bi nafsiha to ta ita ta cancanta da ran da kanta min waliyi ha gaba da waliyinta sannan ita za ta nemo wanda take so kuma a nemi umarninta walbikru tusta'mar a nemi izinin waccan kuma ita wannan budurwa ana neman umarninta ne wa idnu hasukutu izininta kyalewa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi وفي لفظ أكون لفظ ناشد ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستعمر ولي baya da wani babban ‘yanci baya da ‘yanci game da auratar da wadda ta taba aure zawara sai da umarninta ita kuma al-yatima wadda ta zama to mareniya ce ita ma ba don bata da uba ba ta ma sai an nemi umarninta rahu abu daud wa nasa'i wa sahahu ibn hibban imam abu daud ya fitar da wannan hadisi da imam nasa'i kuma ibn hibban rahimahumullah suka ya ingantar da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce wa nabi hurairah radiyallahu an an samu wannan hadisi daga abu hurairah wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tuzawwiju almar'atu almar'a mace bata auratar da ƴan uwarta mace tunan mace bata da walici walici na mazaje ne uwa bata da haƙƙin ta auratar da diyarta ko ƴan uwa ko kaka ko ‘yan uwar uba ko abin da ya kamata, walici na mazaje ne, asaba. Wala tu zaujin mar'atu nafsaha, ita ma mace batta auratar da kanta. Wata shigantaka da aka yi kwanaki wasu ‘yan lafar suka gamu suka yi wa kansu aure. Shida a wani gari. Na'am. Suka gamu kawai ‘yan lafar a cikin kilas. aka zo aka hudo waliyi aka hudo wakili sadaki jika guda ta duba ka ga shigantaka wasa da al'amuran addini kuma ga shaidu ana hewa ana ibace ibace a wannan irin wannan abu ya kamata a sa ido a hukumtar da irin wannan kuma gurbata al'amarin addini ne ta'addanci ne a bisa shari'a Allah madaukaki Na'am, mace bata auratar da karan kanta, sai dai waliyinta kamar yadda muka gani, ko kuma wakilin waliyinta. Rawahu bin Majah wa Dara Kutuni wa rijaluhu thiqat Imam Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi da Imam Dara Kutuni kuma mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne adallu amintattu mahardata. وعن نافع بن عم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنسى من حديث نافع دغ عبد الله بن عمر وان يدعى الله تكار تبتا غريب قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه مسنيا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin arman tsoka da tsoka ashigar auren kafa da kafa kuma yayi fassara washigaru la'alla zaman to idraji ne shi kuma shigar kinna an yi zawuja rajul binata wannan abokan juna ne wancan ya aurata suwa wane abokin shi diya shi ma ya aura aura mishi diyar shi kuma ba tare da sadaki ba ina sun yi masanya wannan manzala sallallahu alaihi wasallama yayi hani haramun ne a yi irin wannan aure na muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wattafaqa min wajhin akhar kuma hallau suka yi dacewa a cikin wata fuska daban ala an anna tafsirar shigar min kalami nafi amma haka kinan sun yi ruwaya sun hada kai akan cewa wannan tafsiri na shigar kinan daga maganar nafi ne kuma haka zai dace domin hadisin da ka duba bakin nan magana manzala sallallahu alaihi naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shiga na'am mu karanta wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas sai mu tsaya ko kuma hadisin Hasan قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة fakhayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wa'anda yarda Allah ta kara tabbata a gare su wata budurwa jariya bikran wadda ta zamanto budurwa ce mace budurwa ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakarat sai ta ambata anna abaha zawwajaha cewa mahaifinta ya auratar da ita wahiya karihatun alhali tana kin wannan aure ba ta san wannan mutum fa khayyaraha wazala sallallahu alaihi wasallama ya ba ta zabi in kina so in kin ga zaki iya zamnawa ki zamna in kuma kin ga ba zaki iya ba shikenan kina da wannan zabi a warware wannan aure na fakhayyara rawahu ahmad imam ahmad iftar da wannan hadisi wa abu dawud ibn abu dawud wa ibn majah wa illa bil irsal akti hadisi ne mu'al da irsal sai dai kuma imam al albani ya inganta da shi a cikin sahih na sunan abi dawud na ana ha aka samu wasu kungiyoyi da rashin sani na musulmi ka'ida ta musulunci dokoki a yi ka kai karan uba ko uwa akan sun yi auren dole aslan babu shi a addini barantana ma ha'a zargi addini da shi addini ya hana na'am da ƙarshen hadisi ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na yarda nayi ne domin uwaye su san ba su da haƙƙi game da auren amma zama ta yi saboda daraja ta uwaye matsayi na uwaye amma ta ce na yi haka ne saboda uwaye su san ba su da wani al'amari a game da tirsasa mace ta yi auren dole a mata auren dole wa anil hasan an samura an nabi sallallahu alaihi wasallama kala an samu wani hadisi daga hasan daga samura wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi wanda tsilayen Allah da aminci su kara tabbata a gare shi kala ayyum imra'atin tazawwajaha zawwajaha waliyani fahiyya lil'awwal min huma duk matar da waliyi guda biyu suka auratar da shi wancan waliyi ya auratar da ita da wancan shi kuma ya auratar da ita da wancan to aure na farko shine aure na'am fahiyya lil'awwal min huma wali ce wannan na farkon wanda ya fara auratar da ita ga wannan shine aure duk da cewa kuma hadisi ne mai rauni حديث ضعيف رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع نعم za a duba ne a ga walici wa yake da tunda mun ce walici ai mataki mataki ne in babu wani wani akwai wani in babu wani akwai misali uba ya auratar da ita wani kanan uba ya ce a'a ba haka ba ai bai yayuwa na'am tunda uba dai shine uba abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk